أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها مسلمين من أقارب ودياغ الله سبحانه وتعالى مكوى مكومي cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha shidda ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da goma ga watan takwas na shekara 2025 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafin risala risalatu abi zaidin al-qirawani littafi na fiqhu fiqhun kuma ta mazhaba mu ta imam malik bin anas Allah ya kara masa yarda har yanzu dai muna cikin wannan babban babi babi da ya kumso mawdu'ai babobi guda takwas shine babun aure da shika da kome da zahari da sauransu mun kwana za mu tashi a gabar walhulku ina shi nan ne ko mun gama bayani akan li'ani da saki uku da sauransu yanzu yau kuma gaba da za mu tashi walhulku shafi na nawa ne ku ba da shafi katarobin katarsu ko shafi na gomiya tara da hudu shekara ta nawa yawwa shafi na gomiya tara da hudu sai tsara ta tara daga tsakiya kowa ya gani kenan kan wannan gabace zamu tashi insha Allah ta muce ko mala yace wal khuluqu dalaqatun la raja'ata fiha wa in lam yusammi dalaqan iza a'tatuhu shay'an fakhalla'aha bihi min nafsihi ma'ana yanzu wannan gaba da muka taso yanzu kuma malam zai mana bayani akan kuliki me ake ce ma kuliki a larabci a lugar larabci suna ce al'izalatu ma'ana gusarwa gusar da abu ya ce izala ma'ana gusar da abu izalatin najasati gusar da najasa to mana gusar da wani haƙƙi igiya da take tare da kai a malaman shari'a malaman fiqh suka ce izalatul isma bi'iwadin min az-zawja aw ghayriha wa huwa ma'ana qawlu ma'ana mi a fasarar malaman fiqh shine gusar da igiya da take tsakanin miji da mata amma ni ta hanyar matar ita mata ta ba da wani abu masanyar wannan saki to shine ake kima kulli ma'ana mace ta fanshi kanta a wajen miji ta maida ma mijinta sadaki don ya sake ka to wannan shine ake ce ma hul'i ina fata an fahimta to yanzu kenan zan yi bayani akan hul'i me hukuncin hul'i shi dai hul'i ya halatta a musulunce mace in ba ta son mishi kamar yadda ya faru da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata baiwa Allah ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah wani mijinta kenan tace wallahi ba na tuhumar sa wajen addini mutum ne mai addini ba ta tuhumar shi kuma wajen mutunci mutum ne mai mutunci mai karanci duk haƙƙi na iyalansa yana saukewa ba ta tuhumar shi da komai amma sai je ni ta ce ya rasulullah ina kyamar in fito daga kafirci kuma in koma kafirci ma'ana in bar kafirci don kan je wuta kuma in zo in yi a musulunci abin da zai kai ni wuta ina wata kun gani kenan idan mace ta saba ma mijinta to wa iyazu billah halaka ce a gare ta wuta zata shi to ita kuma ta shiga musulunci don ta shiga aljanna kuma ta yi aure ne dan ibada don ya kara mata samun digiri aljanna to in bata yi da'a ba za ta je wuta to ta ga ita ce ya rasula ina kyamar kafirci bayan musulunci ina kyamar in koma wuta bayan na musulunta me ya sanya ta ce domin raina shi bai mun bai kwanta mata rai ba ta san shi ba wai addinin shi ne ko halinsa ko ɗabinsa kawar zuciyarta ne ba ta san shi kai kuma in baka san mutum kaga ba za ka kyautata mishi ba kaga ita kuma in ba ta kyautata mishi tana cikin hallaka ina ba ta kun gani ku je bayan Allah mu ne ta san aure ibada ne haƙƙi ne mace ta biya ma mijin da bukata haƙƙi ne ta mishi da'a da biya in ta saba to hallaka ce a gare ta shine ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ya rasulullah kuma ku diba adalci irin na mata mu ne ba irin na yanzu ba in wata ce sai ta dauko ƙarya da gaskiya to waje ta kullo sharri da waye ta ce kaza kaza da kaza oh ta ce ya rasulullah wallahi mutumin kwarai ne ba ta tuhuma shi wajen addini yana cika addini sai na komi ta ce amma kawai ranta ne zuciya ta ce ba ta san shi ba ta san shi a matsayin miji ba ta san shi a matsayin amma ba don ta shi ba don addini ko don yana kuntata mana mata abu ba ita kuma rashin sannan ba zai sanya ta mishi da'a ba rashin kuma da'a hallaka ce ita kuma a gare ta to ya za a ita zamna cikin hallaka ta ce to ya rasulullah saboda haka na zo ne ina so kawai ya sake ni kaga yanzu anan ita ta nemi saki ko to shine tunda yanzu ta nemi saki ni manzo Allah ya ce mata yace tunda da manzo Allah ya san auren ya san me ya bata sadaki garka ya bata sai manzo Allah ya ce aturdina lahu hadiqatuhu shin zaki me da mishi garkarsa tace ya rasulullah ta gauga ma inda garka ne je karba ka aiki kenan ta me da mishi sadakinta sadakin shi shi kuma ya sake ta ina ba ta fahimta to saboda haka ta me da mishi sadaki shine garka ce ya ba ta sadaki a matsayin sadaki ta mai da mishi garkarsa shi kuma ya sake ta to wannan shi na kitan kuli'i mace ta fanshi kanta a wajen miji da ba shi kwata mutum sadakinsa ko abin da ya mai mata ne ko kuma a ta biya da kuɗi da sauransu ya sake ta wannan shi na ake ce ma kuli ina fata an fahimta yanzu kenan kun san me ake ce ma kuli ko kuma sa'anan hul'i ya halatta a musulunci idan mace ita ta bukata kuma ba tare da wannan rura ba amma saɓanin idan mijin ne yake cutar da ita yake ƙuntata mata yake gallaza mata domin akwai lalatattu tun yadda kai da wani jaki sai ya ci kara akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai sanya musu wata ido ba su da mutunci amma suna ganin abin kirki ne ba abin kirki bane ba wallahi mutum zai koma ga ubangijinsa kaga mutum ya dinga kuntata ma matarsa ba laifin sama babu na kasa ya kuntata mata wajen ba ci ba sha ba kalmomi masu daɗi ba tufatarwa babu kaza da kasarsu don ta gaji ta ce a ita ta sake ba ta san aura in ta ce ba ta sa aure shi kuma ya ce to a rama mishi sadaki to wannan zalunci ne wannan in kai ka sani wallahi ko an wani ya daure maka ko alƙali ya daure maka gindi an yi da kai da alƙalin za ku tar da ubangiji za ku je ga ubangiji ha antum jadaltum ha antum haula jadaltum anu fi hayati dunya faman yujadilu an yawmil qiyama amman yakunu alaihi wakila Allah yake kira ce kuna a nan duniya in kun daure mashi gindi kai kana da wanda daure maka gindi ko wani mai mulki ko wani mai iko ko wani mai sarauta ko wani mai dukiya ko wani kaza kai abin da kaga dama Allah ce to ku yi a duniyar in a duniya an daure maka gindi kai abin da kaga dama ka karya inda gawa ka da ka ka ci karanka ba babaka Allah ce to amma ne kullahu alaihi wakila idan an je lahira kuma kai da ka mashi tsaye a duniyar yayi abin da ya ga dama to kuma an je lahira ma kuma sai ka mashi tsaye a can amman ya kuna alihi wakila Allah yana ce yana jiran ku saboda haka mu tsaya akan gaskiya in aka bincika hakika zalimta ta yake babu zancen he ma an hukunta shi ma ba ma zancen ya karbi sadakin ta ba kuma in ko yayi hakan dan yana daurin yin yaje sanya kuma aka sa ta biya to ya shi lahira ta yi hakuri ta bar wa Allah ubangiji yana nan inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana na adamu dakatawa na jira za ku je da kai da ita kamar yadda Allah ce wa maqaw ma'ad bil ba'i ga tuna ba abubuwa kaza kaza ce ba nesa ne ba kamar shi ne za ka je za ka je kuma za ku haɗa gaban ubangiji kuma ubangiji zai tsira ku kenan in mace ana kuntata mata babu daɗi ko zamantakiyar ba ta daɗi ko kuma akwai wani abu da ya saba wa addini a tsakaninsu to wannan tana da haƙƙi ta kai ƙara ta kai na farko wajen waliye a fara daga gida sai in abin ya gagara fa ba asu hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha a nemo daga bangaren ta daga bangaren shi a zamna Allah ce in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma in har sun yi niyyar sulhu ana nufin adalci to Allah zai musu dace to saboda ka sai a zamna ayi sulhu a a to kai ne baka da gaskiya da mun ga dangi shi ga dangin da ga waliyansa ga awalan to gara a a ke ci baki da gaskiya gana a gyara in kuma abu ya gagara to kuma sai a kai ga ina fata an fahimta to saboda haka in mace alafin lafiya ita ta bukata to ya halatta a yi kulɗi amma in zalimta ta ake to ba kulɗi ba ne ba nan haƙƙi ta ne masu huda mata in kuma aka mata danniya aka fi ta ƙarfi to ta bar wa Allah ta jira Allah zai huda mata insha Allah to yanzu muna bayani zan mana darasi akan kulɗi na shari'a yaya yake a shari'ance wanda ya halatta ina ba ta an fahimta kenan shine akai yaya yake a ka'idance وعليكم السلام eh eh to wannan yana tambaya kwarai wannan tambaya ta tana da muhimmanci wannan yana nuna kenan tun farko yana tambaya kenan in an gano mace ba ta san miji kenan bai kamata ba a kuntata mata a tilasta mata a aura mata ba wannan yana daga dangi bangaren waliye in har yarinya ba ta so matukar aka diba aka ga wannan san nata hujjojin da na rashin san akwai dalilai masu kwakwara ko baya da addini ko baya da mutunci ko baya da kaza da sauransu to kada iyaye idan sai rubi su ya aure a'a in a gano su a'a ita yarinya ce bata gano ba suna mutumin kwarai ne mutum mai mutunci ne mai daraka da sauransu a'a ita kuma wata iskoki ne ita yarinya ce tunanin da bai kai ba kuna fahimta to na kuma sai a lallaba ta a wannan ita daddanne ta saboda ita hankalinta bai kai ba kenan iyaye za su yi amfani ta wannan bangaren ina fata ana fahimta in yaren ta eh a bincika yawwa kenan ana buƙatar yarda su soyayya kamna in tana so ina fata an fahimta rashin san nata inda hujja da ƙarfi to a bar shi fi sabila in kuma a'a ana ganin a'a akwai maslaha ita ce wanda bata gano ba a hankali kuma za a iya fahimtar da ita ta gane ina fata an fahimta akwai alheri a wannan abu ita ce hankalinta da yarintarta bai kai ta bata gano yanzu kawaye ne suke bure mata kai da sauransu kuna fahimta to wannan kuma ana iya bin a hankali a hankali a da lallashi da lumana har a yi kwambankin ɗinta ba zawara ita kuma ita ita za ta zaɓa da kanta ba a tilasta mata yarinya ce uba zai yi tsaye to amma su ma su diba wannan haƙƙi ana son auren soyayya ƙamna a musulunci ba a son auren kiyayya ina fata an fahimta a musulunci ma ba a san auren kiyayya ina an tabbatar ba ta so abin zai kai tana cikin hankalinta ta san me take yi da iliminta da addininta wannan innan kuma shi kuma wani lalatacce ne kawai ya zo ya ma iyaye tetuwa ne to kaga nan a nan bai dace ba ina ba ta an fahimta eh shi in aka barta akwai illa iyayen sun shi ta ganowa da basira da sauransu in an gano ita nata nazarin bai kai ba nasu zaben shi ne hankali da dacewa ba za a barta akan wannan bata ba sai a barta akan hallaka yanzu ta ce bata da addini bata yin addini kawai sai a kyale ta a ce da an ce yancin ta ne a'a sai a danne ta nan ina ba ta fahimta a'a in an gano akwai matsalar a'a kamar a kowanne ake yi kuma kawai dan matsala iyaye ne su ba addini suka ji ba ba da sauran ita tana da addini tana ta dibo addini da waye da sauran su kuma iyayen ba wannan suke hange ba ina ba ta fahimta to nan sai ta yi tsaye kuma sai waɗanda suke su kuma su ma in suna ai gaba da gabanta ne amma ba ma da baban shi ne su ma sai a fita saman nasu waliya sai a hana su a dakatar ina fata an fahimta yana tambaya in an gano to a ita ne abin da take kin a nan ne maslahar a nan ne abu yarin dani ya hana ta ko kuma shiririta ko kuma wani kuna ka fahimta to sai a yi kokari dan ne ta za a yi kwangantar inda ina fata an fahimta ba ko ina ne ake saki ba a inda za a sakan mata inda ita ke da haƙƙi take gaskiya mana wani shashasha ne ta san shi an san shi a unguwa bai da mutunci aura yake na saki duka yake walaƙanci yake yi kawai iyayen abin da ya diba ya je ya shi ne kawai su zuwa ne suka diba kun fahimta to wannan tana da haƙƙi da ya tsaye da wannan ba ba za a yi mata ba an fahimta wannan to shi ke nan me dalilin mu da cewa in haka in ne ai ka gagga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aura ma zaidu yar uwar shi kuzin in shi ba ta san shi ita kuma da ta san zaidu ba dan komi ba saboda zaidu bawa ne yaro ne ma'ana ta ga martaba gidansu tafi martaba shi to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so karya wannan dare martaba nuna cewa a'a addini addini wuzin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Zaid bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya enta shi sai ya zama ake ce mishi Zaid dan Muhammad ma'ana ake kira shi ma Zaid bin Muhammad shine ake kira tabanni bawanka yaranka sai ya zama danka kawai sai ake da Zaid wani Zaid Zaid Zaid dan Muhammad shikenan kawai sabar Zaid dan Muhammad Zaid dan Muhammad shine da ya tashi dan ya nuna wannan bauta ba wa illa ba ce ba addini ake bukata a wajen zamantakiya aure da sauransu ba a'a ni dan mai kuɗi ba ni dan kaza ne a'a abin alfahari addini ne abin alfahari shine dan manzon Allah ya karye wannan ɗabi'a da al'ada sai fara daga gidansu sai ɗauki yar uwar shi kanwarsa sai aura ma wannan yaron nashi wannan zaidu bata so iyayen ma ba sa so amma bayan da suka iya da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ta yadda aka yi auren to kaga tun da an yi aure ba ta san shi to ita kuma ka gani sai take mishi gandiga bai mana ba zai isa ya control ita ba kamar yadda yake so mana sai bai jin daɗin zama eh sai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kara ga abin da take manzo Allah ce ya hakuri kaga anan a auren a cikin wannan auren darasi ne da yawa akai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi auren dan ya karye wannan alfahari da mutane suke yi dan wane da dan dan wane dan gidan wane ne bazan auri wane kaza ne ba haka bane ba bawa ne kaza ne ai mun fi asali mun fi kaza kaga hikimar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya kashe wannan a matsayin shi na manzon Allah shugaban addinin musulunci jagora ya daidaita al'umma tunda damar da ya zo ma kadiba Madina sai da ya sa ƴan uwantaka da soyayya da kamna da sauransu to yanzu ba ya karantar da al'umma cewa kar ku ce a'a in din ne addini ne ka ce wa dan bai da kuɗi ustazu ne amma dan bai da kuɗi ba za a bashi wacce a'a da shine da abin da ina fata kun fahimta kun ga hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi ya karye wannan sai gurin shi ya ci ma'ana gurinsa duk da aka basson aka aura mishi yana bawa ba ma bawa ba ne ma'ana asalin shi da bawa ne yanzu ya zama da aka aura mishi ɗayar mai daraja zuriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani an karye wannan wanda zai yi alfahari ce shi ba zai aura ma ya ce to kai kafi jinin gidansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ya aura ma zai guri ya cika ko bai cika ba kaga darasi ne dan ya kwatanta a kanshi da kanshi ya fara ya dauki yar uwar shi ya bada kun ga darasi daya shi ma a karkashin haka da Allah da yayi sai kuma Allah shi ma yake so ya kari ya so shi ma yake so ya bada wani darasi Allah da kai shi ma a karkashin auren da aure guda ne amma akai ta darasi akai shi kuma yanzu Allah subhanahu wataala yana so ya karya wata dema ita ma wata al'ada can ma al'ada ce manzo Allah dalilin yin auren al'ada ce manzo Allah ya kashe ko yanzu ya kashe a wani al'ada ta alfahari ce a ai bai isa babban bashi a gidanmu a bashi a wuri to an ɗauka an bashi manzo Allah ya ya biya bukatar shi ya kashe wannan al'ada ko to a karkashin wannan auren shi ma Allah kuma sai yake so ya kashe wata al'ada ita ma wata al'ada ce ita ma al'adar dan da ba naka ba in ya zamna tare da sai a dinga cewa dan wane sai a dauke shi danka ne kawai ma'ana da kai da shi kamar danka na shi kuna fahimta kenan in kai wani abu kamar ɗanka na jini to shi ne sai Allah ke so ya kashe wani al'adar da me ke so kiya in zainab ta gazza zama zaidu zaidu sai ka ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sai ba da haƙuri sai ta lallashe lallashe ce je kai haƙuri ne a ƙarƙashin shi kuma can Allah ya faɗa masa ya ce duk da zaidu ya gama buƙatarsa da zainab ya ce to kai kuma zama aura maka ita ko kuma mun aura maka ita to manzo Allah wannan nabi su sai koyi an faɗa mishi da duk da Zainab idan Zaid ya gama da Zainab to kai zama aura maka ita to shi kuma shi ma al'ada a ce manzon Allah ya aure matar ɗansa tunda ana zai da dan Muhammad asali kuma shi kuma ba dan shi ne na cikin shi ba kaga Allah yake so kashe wannan dabannin da ake yi ai an ce wani ɗanka ne kawai shikenan ba zauna to bari a matar da ya aura kuma a aura ma baban nashi mu gani ai ba haramun ba ne ba to shi ko shi da Allah ya riga ya sanar da shi ce ya tarar da Zainab Zainab ya gama da Zainab mu aura maka ita to shi yasa shi kuma yazo sai ya ce ya hakuri shi ne da Allah ya dai sai ya fallasa ga baki daya walamma kada zaidu minha wadaran zawajnaka ha likai la yakuna ala nasi harajin bi adiyayi azwaji eh likai la yakuna alal mu'minina harajin fi adiyayi azu wata raba kuma can sai Allah subhanahu wataala sai sake fallasa manzon Allah yace wa tukfifi nafsaka mallahu mubdi wa takaddan nasa wallahu ahabbu adaka Allah ya ce kana ɓoye wani abu a cikin ranka to yau Allah zai fallasa zai faɗa wata kashin nasa kana tsoron mutane kan su yi ta yaya ta ka a cikin gari a cikin kawai ai muhammadu ya auri matar ɗansa ya ya ya ya ya ya ya ka san kwaniyar bai son wannan abu ya ce wallahu mu to shi Allah zai bayyana rannan kai zai da abin ya ishe shi shi bai san da wannan ba kawai da ya zo sai cewa rasulullah ai ya sake ta ta wuri kai gasar ta yaro ce ba a kwace ba yaro galba a hannu wai ya shi ma wani da aka mishi aure matar tana gallaza masa ya zo kama ga baban kuka wai ta mun kaza ta yi kaza baban ya ce iya hakuri an kwana zai dawo ta yi kaza ta kaza ce ya iya hakuri an kwana zai kaza kaza kaza kullum ya zo baban hakuri yake bashi shi rannan da ya zo ce ba muna zuke ce ta tsahan shakirau da ji kake so a kan maka ita kuma gaje ka ce ni na wasu amma ka ga da wuya ta wuya ko jira bai yi ba da ya zo yanzu labari ya bada to shi ma sai da ta labari ya ta yi wuya da yanzu ko labari ya ba manzo Allah ya ce an saka Allah ya ce to ko kuma kai kuma mun dawa mun dawa mun aura maka ita eh eh kuma aibuwa ta lalace yanzu ka kake tabbani cewa ziyar dan Muhammadu babu shi kun ga a aure guda Allah ya hikima ya biya ma manzo Allah bukatarsa kuma shi ma Allah subhanahu wataala ya karya al'ada da yake so a karya ta tabbani inna sai aka ce an aura mushi ita ita kuma ka garanta yayi dadi da zulmi tsari da tsari ita yanzu ranta ya so yanzu abin da take so yanzu an ba ta tsaran da eh sai dai kire ya zo gabaki daya da kire ne gabaki daya zo ba ma a reke ba ba daga ko ubangiji Allah ce to tunda sai ya kare to kai kuma mun aura maka ita kuma aure ne da aka yi ita ce duk duniya da aka aura daura aurenta a sama auren da kuma babu sadaki kawai umarni da ubangiji Allah ce mun aura maka ita shikenan sai yasa ya ita ma yana daga cikin takumar da zaka ta takama da takun saka da take yi Aisha in ta yi ta yi albaharin ta cewa duk eh duk a matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda manzo Allah ya aura budurwa sai ita kadai haka da dukan dukan su Aisha kadai ce budurwa yar shekara shida manzo Allah ya aura ta ka ko ce sakon ce manzo Allah ya dauka dace amma ni kuma kar aleda eh kuwa alfari kuwa da dashi alfari ka san ba ta hadu ita kuma Zainab ita ma in ta tashi sai ta ce to kap kowa kohar gidan baban shi aka je aka dauro auren sa ni kuma ita kuma daga al'arshi ne inda lahi ba ita kuma daga al'arshi aka dauro nata ha garanti ka san ba ta eh ya da kowa yana da tashin albahari ita ta yi albahari da can ita ma kuma ta fata albahari da ta ce to ai kuma rabu samawa ce daga al'arshi aka ɗauro shi yawwa kuma san sadaki kawai aka ce an aura to masha Allah to ko gari a takaice kenan mahall shahid magana tambayar da dan waye idan an ga aka gano ta akwai basira akwai wani abu kenan ana iya danniya kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya danne ta aka yi ma dan mun a nuna wani abu na wannan kenan iyaye suna da haƙƙi akan ƴaƴansu auren su da wanda ya dace kenan ita bata gano ba kenan su sun gane wanda ya dace sai aura ba ina ba ta fahimta kenan alhamdulillah to yanzu kenan sai mu koma darasin mu wal khuluqu talaqatun la raja'ata fiha khul'i idan aka yi shi yanzu mun faɗi huli ko mun fasara an ce musan mai huli ko to huli idan aka yi shi ɗalaƙatan saki ne larashi a tafiya wanda babu kome wa illam yi san mai ɗalaƙar ko da ba ambaci ko da wanda ya yi hulun bai ce na saka ba in dai aka baka ta baka ka karɓa ta mai da maka sadakinka ta ka karba to shi kenan an kare ko da baka ce na sake ta ba shi ne ce wa illa musamman ɗalaƙar iza a aɗatu shay'an idan mace ta ba miji wani abu fa khala'a hadihi dalilin wannan abin sai sake ta yawo finta da ita min nafsihi da kansa ina ba ta fahimta to anan sai mu dawo a hankali mu bi kalmomin ɗaya ɗaya walhul'u ɗaƙatin larasha tafiya hul'i saki ne wanda babu komi me ya sanya mala ya faɗa domin raddi akwai waɗanda suke cewa hul'i ba saki ba ne ba a'a fasahu ne mana ɓata aure ne ba saki ba akwai bambanci tsakanin ɓata aure da sakin aure waɗannan masu wannan ƙaunin suka ce ko da mutum ya yi furici da bakinsa ya ce na saka suka ce a'a ba saki ba ne ba ba ta aure ne to a nan idan muka ɗauki maganar farko wanda ya ce walhul'u ɗalaƙatun laraja'a hul'i saki ne kuna fahimta walhul'u ɗalaƙatun yanzu mu ɗauki wannan ga hul'i saki ne wanda babu kome a ciki kenan alal misali da mutum zai saki matarsa so biyu kafin hul'i mu fahimci wannan kadiya hankali zan warware mana ita da mutum ya saki matarsa so biyu kenan sauran shi igiya guda ne ko kamar yadda makaranta a baya yanzu to a nan gaba ana tare kawai yanzu kuma sai aka yi kulli to saboda haka kenan yanzu ba ta halatta a gare shi kenan yanzu ta shiga matsayin matar da aka mata saki uku in aka ɗauki a matsayin hul'i saki ne kenan ya mata biyu yanzu da aka yi hul'i yanzu ba ta halatta a gare shi hatta tanki hazaujen gaira ko illa ba da saushi sai bayan ta sake wani aure daban kenan tana iya dawowa in kuma muka ɗauki magana ta biyu yana da haƙƙin ya yi kome kafin ta yi wani aure to a nan da yake larashi a tafiya babu kome a cikinta game da waɗanda suke cewa a'a huli'i saki ne da akwai kome ba saki ne ba ini ba na ce saki ba'ini saki uku wanda babu kome saki da babu kome shi da ake ba saki ba'ini to shi sun ya malam yace anan la a tafiya babu kome a ciki wa in lam yusami dalakan ko da mutum bai furta bai ce saki ne in dai har mace ta baka abu ta ce ga sadakinka ta ce ka amsa to shikenan an kare ko baka ce ka saka ba ko baka ce ka saka ba domin waɗansu suna cewa ai ba zai zama hul'i ba sai idan mutum ya ambata da bakinsa idan bai ambata bai ce na saka ba in ya karba wai ba saki bai ba malam di sai raki ba haka bane ba in dai har mace ta ce maka ga sadakinka ka sake ni sai ka amsa to shikenan kawai da ka amsa shikenan an ƙari hul'i ne yanzu kuma tsakanin kai da ita babu komai har abada ina ba ta ambanta to wannan shine hukuncin hul'i a musulunci dalaqun la raj'ata fiha in dai har mace da miji suka yi hul'i to da shi da ita ban kare babu komai ko da sun yi saura a duniya daga shi sai ita sai dai kallon kallo banda cikakken babu zancen komai ai in akwai in ka saka ai an misalin in mutum shi yace haka keke saki daya ai kaga yana da damar komai to ai wani za a yi ba tare da ba a yi sakin ba ma yanzu shi wannan wannan hadisi na muka na wayo al'ai su ba ba ba a yi saki ba tsakanin su lafiya lau yau to ka gani kowace manzo Allah ce zaki me da mishi tace karba gashi karba shi kenan a kare kenan a takaice idan mutum yayi hul'i da mace to shi kenan da shi da ita an kare bamban ban kamar li'ani ne mun karanta bayan biyali ko shi ma in aka yi li'ani da mutum da mata da miji an kare har abada sam sam sam sam sam to shi ma haka an bamci wannan gabar to yanzu gaba ta gaba da zamu shiga wa man qala li zawjatihi anti dalikun albatta fahiya salafun da biha aw lam yadkhul biha wa in qala barriyatun aw khalliyatun aw haramun aw habliki ala garibiki fahiya salasun fillati dakhala biha wa yanwi wa yunwa fillati lam yadkhul biha to yanzu kuma an gama da maganar hul'i an ji bayanin hul'i ko to yanzu kuma ga magana ta gaba ita kuma za a karantar da mu lafuzza na kinaya a wajen sakin aure akwai lafuzzan da mutum in yayi hulsu to fa aure ya ƙare akwai waɗanda kuma suna iya ɗokan kwaskwarima gyara ko a tambaye mutum a ce mai kake nufi da sauransu kenan wajibi ne kaga a nan wallahi da mazan da mata muna buƙatar karatu da yawa ke sanya wani abu da in kace ta kwabar sai dai wani kwaɗa- wani abun kwaɗan ko kare bai ci Allah saboda rashin ji an jahilci ne addini an jahilci zamantakewar shi sun ya karatu wallahi shine zai warware mana sai abin zamantakewar mu ta yi albarka to gashi malaci wa man qala li zawjatihi anti dalikun duk mutumin da ya ce wa matarsa anti dalikun ke sakakkiya ce albatta yanke kawai ke sakakkiya ce yanke kuna ga irin haka ba sai faruwa yana faruwa anti daliku albatta ke wance ke sakakkiya ce yanke fahiyar salasu to saki uku ne ba kwaskwari ma fahiyar salasun saki ta saku saki uku babu kome har sai ta sake wani aure kun ga akwai haɗari da yawa kuma mutum sai faɗa ma matar shirin wannan ke sakakkiya ce albatta yanke kawai bahiyar salasun wannan kalma idan mutum ya ma matarsa to saki uku ne yanke kaf da hala biha aw lam yadkhul biha matar yayi duhuli ko bai yi duhuli ba na an tare ko ba tare ba ta saki saki uku ba a tambaye shi a ce a'a duk mutumin da ya faɗa wa mata haka ba a tambaye shi a ce a'a me kake nufi kana nufin ka za a albatta kawai an yi shi ne babu wani zancen wannan mana ta tare ko ba tare ba an saki saki uku wa in kala barriyatun an ji wannan yanzu kuma idan mutum ya ce wa matarsa anti barriya ke barrantatta ce au halliya ko kuma kewa fitacciya ce au haramun ko kuma ke haramun ce au habluki ala garibiki ko kuma igiyarki a wuyanki kun ji waɗannan kalmomi barriya ke barantatta ce khaliya kewon fitacciya ce haramun ke haram ce a gare ni habluki ala garibki igiyarki a wuyanki fahiya salasu su ma wannan saki uku ne kalmomin nan idan mutum ya mamace amma fillaci da halabiha game da matar da aka tare matar da aka tabbatar da aure in dai mutum ya mamata su waɗannan to saki uku ne wayanwi fillati lam yadkhul biha amma matar da an daura mishi aure da ita amma ba tare ba ba konta aure ba to shi anan malamai suka ce su ma shi kuma anan shine za a tambaye shi adadin nawa kani amma saki ya saku kun gane in matar da mutum ya aura bai a tare ba sai faɗa mata wannan kalmomi ta saku to amma ita bambancinta da waccan da aka kwanta aure ita wancan uku ne amma ita wanda da ba a kwanta aure ba to shi yanzu tambaye shi da za a yi adadi ne wannan kai ɗaya kake nufi ko biyu ko uku shi a nan ne aka ba shi dama ita ne amma dan aure ya saku dan saku ta saku to kawai da ba a sada da ita ba ita ce aka ba shi damar to nawa saki nawa ka mata ina fata an fahimta wannan malamai suka ce ma'anan wanda ya saba ma ma kaulin mashhur suka ce kauli da yake mashhur cewa duk mutumin da ya ce matarsa habluki ala garabiki igiyarki a wuyanki salasin mutalak suka ce kowace ce da wadda aka tare da wata ba a tare ba kawai da halabiya a lamai da kulbiya uku ne a nan ne ma malam shi ya yi dan kuskure ma ya kawo dan sausauci su bangaren mashu- sha- jamhurin malamai ta suka kawai har ita ma wadda ma bai tare ma ita ma kawai saki uku ne kenan malam ne ka dan sassauci ne kace a ita wadda ba a tare da ita ba to ita sa tambaye ta ce to nawa kake nufi sai ta ce to nawa kake nufi sai ya ce ɗaya to shi kenan ɗayan ne a ya rage da shi an ji wannan hukuncin to mu tafi na hukunci na gaba hukunce hukunce ne a hankali ɗaya ɗaya zamu dinga warwarewa wal mudallaqatu qabla al bina'i laha nisfu sadaq yanzu kuma mutum ya saki mace amma bai riga ya wanda ya riga ya ambata mata sadaki amma ba tare ba ko an ba ta sadakin ma mutum ya auri mace amma ba tare ba an rigaya an faɗi sadaki ce zan baki sadaki kaza bai bada ba aka ɗaura aure akan zai kawo sadaki kaza aka ɗaura aure aure ya yi yanzu ko ana jiran shi ba aure bashi ne ke ne ya kawo abin da ake to yanzu sai mutum kawai haka na na sai ce kai ya sake ta an ɗaura aure ba a tare ba amma ya ce zai ba ta sadaki jika ɗari biyu bai riga ya kaɗa rigin ba kuma an ɗaura aure aure ya yi ko ana jira yanzu shi zai kama ta sadakin da ne to ana cikin halin har kawai sai ce ke na sake ki kabla bina'i kafin a tare kafin a kwanta aure to lahani su fi sadak yanzu abin da zai yi ta ci rabin sadaki yanzu ba zai ba ta ɗari biyun ba sai ya dogo jika ɗari sai ba ta ina ba ta fahimta kuma wannan wajibi ne ba wai ra'ayi ake ne ba a shari'a ce wannan ta dora masa duk matar da aka daura mata aure aka faɗi sadaki saboda haka ba a tare ba miji yace ya saka to ta ci rabin sadaki ko me ya ba ta sadaki sai a koma raji in kare ne ba ta parcel ne to sai a raba rabi na ta rabi na shi in jardan ne ya ba ta kama wancan wannan hadisan sai a raba tsakiya rabi na ta rabi na shi bar mu kawo dalili muna zuwa bar mu kawo dalili kafin mu je he kai tambayar taka dalili Allah subhanahu wataala yake faɗa mana cikin suratul baqara wa in dallaqtumuhunna min qabli an tamusuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa ya ce Allah ce idan kuka saki mata kafin ku shafe su mana kafin a kwanta aure alhali kun riga kun fa ambaci sadaki to saboda ka sai Allah subhanahu wa ta'ala lahun lahunna wa qad faratu lahunna farida fa nisfu ma faratu sai ku yanka rabin abin da kuka faɗa shi za ku ba su illa an yi afuna sai fa idan ita matar ce ta yafe idan ya kasance bazawara ce mai hankali saboda haka ita ce ta yafe allazi biyadil uqdatun nikah ma'ana ita bazawara tana da hankali babba ce mai hankali tace ta yafe in kuma yarinya ce ma'aifinta ne sai ce ya yafe in kuma baiwa ce mai gidan ya ce ya yafi illa an ya afuna mana illa an ta abu sai idan ita ta yafi ko kuma waliyinta in ka kasance shi ne in ka na tiya sayi ba inda ta kasance ba zawara wa in ka na ta bikiran idan kuma budurwa ce ba zalika ila abiha to wannan yafewa zai dawo babanta ne zai yafe ba ita ce za ta yafe ba ina ba ta fahimta to saboda haka idan mutum ya saki mata bai kusance ta ba to wajibi ne sai ya ba ta rabin sadaki to yanzu kuma sai mu ji tambayar ka
saki ne saki ne da uku wanda ta ci wani sai ta saki a yau kai maka yi kai saki so uku eh ta ci Eh.
sai ta saki a wani ehe in cikin wuri ne da ne na ba da haka in ba da in cikin wuri ne ne wanda take ba mun yi darussan nan ku a lokacin mm.
to eh yake Mhm.
ne ba shi ne zama ko don bari mu je ɗaya ɗaya bari mu je tun da ba goga ne ba wancan mun yi darussan baka da ne a duk a mun karanto hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa abubuwa guda uku wasan su gaske ne gaske su kuma gaske ne ba a wasa a wajen saki ba a wasa a wajen saki idan mutum ko da wasa da ganganci mutum ya ce ya saka to ta saka ba ka ce wallahi wasa ne nake miki a a ko mutum ya ɗauko rubutu ne yake koyo ya dinga rubuta an ti ɗalikun an ti ɗalikun kawai da ta zo ta gani shikenan ta saka ba a wasa da wannan ba a wasa nan babu wasa a gurin nan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun
to inda To.
inda kai saki da ba shi to eh mm Mm. mm Eh. Mm. mm shi ne dalilin makita hankalin naka ya je wani guri ne dina dalilin da ya kawo maka dalilin aya ce ta alkur'ani saurara ita ce muka karanto aya alkur'ani ne allah ne yana hukuncin ma'ana a nan idan mutum ya saki mace ai akwai abubuwa da yawa da allah subhanahu wataala akwai mutu'a da ake badawa yaushe mace tana tsamma ta yi aure ana tsammanin tarewa kawai sai ta ji an ce an sake ta za ta ji zafi ko ba za ta ji zafi ba iyayenta za su ji zafi ko ba za su ji zafi ba wani na kusan da zai ji zafi ko ba zai ji zafi ba haka sai haya koyi ina ba ta fahimta to ka gani dan dan lallashin wannan abu hikima ka ɗaya daga ciki kenan Allah subhanahu wataala ce a raba sadaki a bata rabi ko da ba tare da mm. na biyu ayo shi ne ai daga cikin hikima na biyu sa na aikowa ba kusance ta ba ai da mun fuka da kai ba kai kenan ba ka fahimci wannan ba aka ce matar da mutum aka daura masa aure bai kusance ta ba sai ta ya saki ba wanda aka kwanta ba an kwanta aure ba shi yasa ya ku dinga shi yasa muke cewa mu dinga fahimtar darasin dinka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya muna bayanin akan wanda aka daura aure ba a kusance ta ne ba ita ce take da wannan haƙƙi yawwa tun farko ita daga nan da kai ratan yawwa kenan kada mutum ya ce a ai kaga a ka'ida in aka bar mutum a hankali ce a tunda ai ya sake ta ba a riga aka tare ba to a maida mishi sadakin sa sai a ce a a rabi zaka ba ta ko in mai ba ta bai ce a a shikenan shi ba ta tunda ma bai ba ta sadaki ba sai a ce kawo rabi sai dole ya kawo saboda ni gashi Allah ya faɗa muka kawo wannan aya Allah ne ya faɗa ya ce dirgun saki mace kafin ku kusance su to sai kun ba su rabin sadaki ina ba ta fahimta duk lokacin da aka saki mace ba tare da ita ba to ta ci rabin sadaki wajibi ne tilas ne ba ba ra'ayinka ne ba shawara ba ake nema an ji wannan hukuncin akwai wata tambayar da ba ha eh ba tare da an kwanta aure ba ba eh an daura aure ba tare da an kwanta aure ba ya yi sake ta to ta ci rabin sadaki misali irin tare ne aka rawar saka ta madarasa eh to idan Allah ya suka waye da jira waye da abu gadanta tana da iyaye ko bata da iyaye a tana da ita Eh, iyayenta za su ci gadi Eh, su za a bata wani yana tambaya to in ta rasu wa za a ba gadanta Ai, iyayenta suna da in kuma ba zawara ce yawwa in kuma ba zawara ce ba mamaki tana da wasu 'ya'ya ko kuma tana da iyaye duk su zasu ma'ana waɗanda suka haƙin su ji gadanta su zasu ji gadanta wai ya ba ma'ana shi dai ba da dole sai ya ba da wajibi ne a gare shi tana kuma ne ko ba shi ta eh a gadanta ne wannan yanzu masu gadanta za su gada shi wanda bai da komi a ciki kuma ba zai gade ta ba eh ba zai gade ta ba yauwa ba zai gane ta ba eh yauwa inda an kwanta aure sai gane ta amma sabanin ita zamu je kan gaba ita kuma idan an daura auren ita kuma tana da gado in ita ce aka daura auren aka yi haka to tana da gado ina ba ta abin ita insha Allah aha tambaya ce ne to mu je gaba akwai eh eh an daura auren ba a kwanta ba shi ya mutu an fahimta a nan malamai suka ce shi ne kami darasin gaba insha Allah tun da lokaci ya yi in ka je mu tashi dalla dalla akai shi ne zan mu tashi gabar insha Allah lokaci ya tafi kenan yin kwana a nan Allah kai sati mai zuwa sai mu tashi akan amsar kace za a tashi akai insha Allah idan da zan ka fara ba a daji zan kwana mu fara mu bari mu a lokuta gaba ki da to
da fata abin kanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abinda muka kuskure Allah ya fi mana bukatotun da alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu iko binta ya nuna mana gaskiya ƙarya ta ba mu iko guje mata wannan suka ce darasi na 62 ko insha Allah وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته